الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيومنا رانا جمعة 26 ga watan rabi'un al'awwal jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da 19 ga watan tara shekara 2025 ci gaba da karatunmu na usulul fiqihi a wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul wallafar babban malami al'allama al'ustav abdullahi gwandu rahimahullah domin kwana a baiti na 125 yau za mu tashi a baiti na 126 inda shekhu abdullahi yake cewa الأمر بفعل وهي في الوجوب حقيقة وقيل في المندوب عليهما الوجوب في إشهاد رجعتنا والندبذ اعتماد تكبيرة الإحرام هل وأشهد كذا فكبر للوجوب يعهد تو shehu abdullahi a darasin da ya gabata don ba a manta ba yana bayani akan wannan sabon babe da ya kulla albabu sani wanda za a yi bayani akan a ittidahu dalala wato bayyanar abinda lafazi yake nuni zuwa gare shi na hukunci ta ya yi bayani akan kashe-kashen matani wato lafazin da aka karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma karkasuwarsa zuwa ga mantuki da kuma mafumi to a sai kuma ya ishara zuwa ga cewa duk wani lafazi wanda za a fahimci wani hukunci a ƙarƙashinsa to ko dai ya zama umarni ko hani ko ba da zaɓi to waɗannan abubuwa guda uku su ne malam zai yi sharhinsu da al'amuru da annahayu da attakhayiru abinda za a ce ka yi ko abinda za a hana ka ko abinda za a baka zaɓi to sai fara da al'amuru to duk wani lafazi ba zai fita daga waɗannan abubuwa guda uku ba bisan da za a ce annabi ya ce ko annabi ya ce kaza to lallai ko dai ya zama umarni ne ko hani ko kuma zaɓi yake bayarwa tsakanin wasu al'amurra guda biyu ko sama ga haka to al'amuru shi umarni bif'al wato yakan zo da ma'aunin if'al ita ce siga mafi shahara ko mafi yawa a larabci e, za ka ga mafi yawan umarni da za ka gani ko a ƙur'ani ko a hadisan annabi sallallahu sallama to za ka ga ta hanyar wannan ma'aunin ne ko ya zo da siga ta ifradi ko ya zo da siga ta tasniya ko ya zo da siga ta jam'i gwargwadon waɗanda ake son a umurta da wani abu to a larabci banda shi wannan lafazi ko in ka hada da shi akwai sigogi guda hudu da ake iya umarni da su a larabci wannan ɗaya ne daga ciki if'al kaza ko if'alu kaza wanda wannan shi ya fi yawa akwai na biyu shi ne alfa'ilun mudari wanda za a saka masa lamul amri kamar faɗin Allah ta'ala liyun fiq zu sa'atin min sa'ati aga liyun fiq umarni ne Eh, tare da asalinsa yun fiqu ne aga alfi'il mudari ne amma saboda shigowar wannan da ake kira lamul amri to sai ta canza mai hukunci sai koma na umarni wanda alfi'ilul mudari kaga ba a jin kanshin umarni a cikinsa to amma aka hada shi da wannan lamun din to kuma sai a fahimci haka abu na uku shine ismul fi'il shi ma akan yi umarni da shi a larabci kamar sa bi ma'ana uskut ko ma bi ma'ana ukufuf ko taraki ko nazali da makamantansu to su ma aka yi umarni da su a luga ta larabci na hudu sai almasdar shi ma ana umarni da shi akan kawo masdari amma kuma umarni ake nufi ka ƙaulihi ta'ala fa'iza laƙitumun lazina kafaru fadarbar riƙabi fadarba a ga mazdani min daraba ya duribu darbani to daidai yake da a ce fa'iza laƙitumun lazina kafaru faduribin riƙaba duk ɗaya ne kamar yadda faduribin riƙaba umarni ne to haka shi ma fadarbar riƙabi shi ma mi shi ma umarni to waɗannan guda hudu su ne malamai suka ce akan iya umarni da su a harshen larabci tuwanan malam ta farkon kawai ya yi amfani da ita saboda ita ce al'agalabiya an gane za ka ga nusus na alkur'ani da na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun fi zuwa a kanta amma dai waɗancan su ma akwai su to shi ne ma da ya ce bif'al akan yi amfani da ma'aunin if'al ko kuma siga if'al ka kaddara bi siga tif'al al'amuru bi siga tif'al umarni idan an yi amfani da shi da siga if'al to wahaya ita wannan siga ɗin wadda za ka kaddara ta a nan dole fil wujubi akan bayyana wajabcin wannan umarnin hakikatun to hakika ne ba majaz ba wasu malamai abinda suka faɗa kenan duk sanda aka samu ma'aunin if'al wanda yake ya kunshi umarni to wannan siga hakikanin abinda take hukuntawa shine abin nan wajibi ne ka yi shi misali da aka ce da kai ijilis zauna to a haƙiƙa ne suka ce zaman nan wajibi ne ana umartar ka dole ka zauna to haƙiƙa da take tabbatarwa kenan ma'ana haƙiƙa ce ta wajabci wasu malamai suka ce a'a suka ce waƙila shine waƙila ɗin waƙila an ce ita waccan siga ta if'al haƙiƙatun filman dubi a a haƙiƙa ce a musahabi su kuma suka ce idan aka ce da kai ijilis eh to wannan musahabi ne ba wai dole ba ne suka ce duk inda aka yi amfani da shi wannan siga ɗin aka baka umarni ko aka baku umarni to umarnin akan musahabbanci ba akan wajabci ba to wannan duka ana maganar idan umarnin ya zamo ya wofinta daga wata karina an gane wanda suke kira da al'amurul mutulaku umarni ne kawai sake misali ijilis ta gaban kayyade shi da wani abu babu wata karina to irin wannan umarnin shine waɗancan suka ce wajibi ne waɗancan kuma suka ce ya a musahabi ne su na farko suka ce al'aslu al'amuru al'aslu al'amurul mutlaq al'aslu fihi alwujub su kuma waɗannan malamai kashi na biyu suka ce al'amrul mutlaku al'asulu fihi annadbu su kuma suka ce musahabi to akwai mazahaba ta uku waccan mazahaba ta farko ita ce mazahabar jumhurul ulama mafi yawan malamai akan ta suke irin su al'imamu malik akan ta yake kan gani saboda haka mazhaban malikiya su a wurinsu in dai aka samu umarni a nassi kuma umarnin nan mujarradi ne akan wata karina to akan ɗauke shi alal wujub haka irin su fakharuddinin razi mai tafsirin a tafsirul kabir shi ma abin da ya tafi a kai kenan haka alƙadi abu abu tsayyabi shi ma daga cikin malamai na usulul fiqh kuma manya gagga irin su al-isfirayini shi ma abin da ya tafi a kai kenan irin su abu ishaqa ash-shirazi mai littafin al-lumau da sauransu yana da littattafai da yawa irin su abul muzaffar as-sam'ani to duk waɗannan sun tafi kan cewa duk sanda aka samu umarni a nassi kuma umarnin nan mujarradi akan wata ƙarina wadda kila za ta iya nuna a'a ai ba wajabci ake nufi ba a'a ai kaza ake nufi to suka ce al'asul fihi to shi kuma wancan ra'ayi mafi yawa malaman al-mu'tazila akan shi suke masu cewa ya dullo alal nadibi e mafi yawa mafi yawa malaman mu'tazila a kan shi suke amma an samu wasu daga cikin al'asha'ira kuma sun goya musu baya irin su abu hashim aljubba'i wani ra'as ne min ru'usul mu'tazila eh babba ne a tafiyarsu to mazhaba ta uku su ne waɗanda suka ce baina baina idan aka samu al'amurul mutlaq al-mujarradu anil qarina ko anil qara'in suka ce to bainal wujubi wan nadbi eh yana nan tsakiya ba za a ce wajibi bane ko ba za a ce musahabi bane saboda haka yanzu sai dai a koba ga karina in ko babu karina to ba za a ce ma dole ne abin nan ka zo da shi ba ko kuma a an so ka zo da shi to akwai abu hamid al-ghazali shi ma fahimta sake da littafin al-mustasfa fi usulul fiqh da littafin ihya'u ulumuddini da sauran littattafai irin su al'amidi irin su alƙadi abubakar albaƙillani wannan manya ne daga cikin malaman al'asha'ira to kuma sun tasirantu da usulul fiƙihi sosai to su suka ce aka samu umarni a nassi mujarradi to ba za a ce wajibi ba ba za a ce musabi ba sai dai a kalli ƙarina kawai alƙarina ɗin kuma takan iya zamowa dakhiliya takan iya zama ma'ana fi dakhilin nas takan iya zamowa kuma kharijiya ma'ana min kharijin nas to sai dai a kalla in ƙarina ta nuna abin nan dole ne shike in kuma ƙarina ta nuna abin nan musahabbi ne to shike to amma dai alƙaulul awwal huwa sawabu an gani yawancin ra'ayi na farko masu cewa al'amrul mutlaq ma'ana al-mujarradu anil qara'in yadullu maza ala al-wujub ra'ayin su al-imam malik da waɗanda muka ambata daga cikin su to ra'ayin su yafi ƙarfi ina fatar an gane yawa kuma akan shi a sheku abdullahi shi ma ya karkata a kansa za ka ga yana bayyana hakan a mafi yawan littattafansa to alaihima alwujubu fi ishadi raj'atina to alaihima akan waɗancan maganganun guda biyu kaga biyu kawai ya kawo ko sai mun ka ambaci ra'ayi na uku duk da bai ambace shi ba eh saboda cikon fa'ida yawwa to alaihima zamirin yana koma zuwa ga ra'ayoyin guda biyu da masu cewa wajibi ne da masu cewa sahabbi ne ko sai ce to alwujubu su na farkon suka ce wajibi ne ko akan tabbatar da wajabci fi ishadi raj'atina wajen kafa shaida idan muka saki matanmu a gane saki wanda yake raja'i kana da damar ka dawo da ita ba saki wanda yake ba'ini ba to a kafa shaida sai malamai suka ce dole ne wasu malamai suka ce a kafa shaida saboda faɗin Allah ta'ala wa ashhidu zawai adilin minkum aga wa ashhidu eh ala wazni if'alu kaga siga ce ta mi ta umarni suka ce to tunda an samu umarni Allah ya ce a bari a saurari karatu mana ayi hakuri da shayi sai an gama to sai malamai suka ce a nan tun da an samu umarni to shaida ɗin dole ne na fatar an gane matsaloli ne na fikihu ba zai yi kana sauraron su kuma kana kwankwadar shayi ba sai a bari sai an samu ɗan hutu to sai a ɗan abin nan an gane yawwa don kakka fahimci wani abin ba daidai ba to suka ce tun da an samu umarni a lafazin suka ce to dole ne in ka saki mata saki ba'ini kamin ta ƙara idda kace ka mai sheta to dole ne sai ka kafa mi sheda mutum biyu ko eh ka samu adalai guda biyu ka ce wane eh na mayar da matata ka sake samun wani shi ma adali sannan me ta dawo wasu kuma suka ce a'a wannan bu ai wannan umarnin da ke cikin jikin aya din ai musahabi kuma timari malu ya ce shi ne ma abin dogara ai eh to miye nuni kan cewa musahabi ne sai suka ce su yakin ayan an gane tunda Allah ya ce fa'iza balagna ajilahunna fa'amsikuhunna bi ma'arufin sai ce mi la au fariquhunna bi ma'rufin to kaga zabi aka bayar cewa in ka saki matarka kana son ka dawo da ita an gane yawwa fa iza balagana ajalahunna ay qarabna eh in suka kusa su cika ajalin su na idda tunda in ta riga ta kammala idda ba magana dawowa an gane to aya tana nufin in sun kusanci kare wannan idda din to sai Allah ya ce famsikuhunna famsikuhunna ko wato ku rike su bana ku dawo da su kenan tare da kyautatawa sai ce au fariquhunna ko kuma ku kuma shikenan eh da je ta aure wani ina batar an gane to sai suka ce kaga nan dawowan ma ba dole ba ce to ya za a yi a ce kuma abin da ke da alaka da shi shi ma wajibi ne dawowan ma ba dole ba ne yawwa to sai suka ce kaga siyakin aya karina ta nuna shaida din nan ba dole ba ce saboda ai shaidan ba ta da amfani sai in za ka dawo ko ba haka ba to dawowa ɗin da ita ba dole ba ne to don mi da za a cewa kuma in za ka dawo da ita kuma shaida ɗin kuma dole ne to wani ya daga cikin hujjar su almalikiya da suka ce ai wannan ba umarni ne mutulaki ba tun daga karina sannan suka ce akwai karina karijiya shi mayar da mace baya bukatan kabuli shi yasa za ka ga kawai cewa ɗaya na za ka yi na mayar da ke shi kenan an gane ba abu ne wanda aka sharɗanta cewa sai ka ce na karɓa ba kamar yadda aka sa shi a lokacin kullen aure nan kai abin da ake bukata ka ce ka mayar kuma shi kenan ko ta yadda ko ba ta yadda ba ta mi ta mai su a kanan ba a yi giya ta da hannunka a yi ba ta hannunsa a yi to wannan shi ne na to wa za ka gaya ma sadda ka sake to ka faɗa ma can da za ka sake ta dama an ce sharaɗi ne sai wani nata ya sani ita sai ta gaya ma wanda ta gara ma a to sai a karantar da su shari'a mana to me amfanin karatun a tun farko tun farko dama tun farko dama ku da ɗaliban ilimi da malamai ba ku aiki da abu ka gane to al'ada haka kowa ya taso ya ga ana yi to haka daga sama kuma ka ce ka ja mata aya abinda ta yi shekaru ba ta ga ana yi ba kawa kanka adalci ai ilimi bitta da riji mataki-mataki ne za a ɗauki lokaci ana karantar da mutane ana karantar da mutane ana karantar da mutane har su fahimki hakikanin abin da ake ake so su fahimta ko ba haka ba saboda haka dawowa za a yi da karatun eh ka'in da na'in a yi ta karantarwa a yi ta karantarwa sai an yanke ma kowa hujja to anan sai a dawo a ce to abi abin da karatu ya hukunta ko ba haka ba to amma nan ko da ka ce ga aya a qur'ani ita bata ga ana yin haka ba gidansu bata tazo ta ga ana yi ba makwabtanta ma haka yan uwanta ma haka to ya za a yi ka ce kuma ta zauna to laihin waye eh laihin malamai da ɗaliban ilimi ba su ke cewa Allah ya ce annabi ya ce ba sai su tashi tsaye su yi mi sai su yi ta karantarwa a wannan dai abu na farko karantarwa na biyu kuma su su aikata wa karan kansu an gane? su ai shi yasa Allah ya ce bi ma'arufin ko ba haka ya ce ba au fari ƙuhunna duk wannan karatu yake bukata a karama kallau komai fa Allah ya riga ya faɗa fa to amma a zo ana rabuwa da zage-zage da cin mutunci da zuwa kotu da sauransu sauran haka kuskure ne duk wadda an kasa kasaki ba ini to ba daidai ba ne ta ta ce za ta fito ko a ce za ta fitar da ita haka Allah ya ce la tukhrijuhunna kuma Allah ya ce wala ni ga aya karatun ne kawai dai ba a tsaya an koya ma mutane ya zama musu mi da mutum ne misali kile shekara 20 ko 30 sai ka zo ka ce rana daya kuma za ka canza shi daga wannan abu ko ba haka ba zai yi tagaye ba zai yi ba ta yanzu abin da yake wajibi gare mu shine karantarwa sannan duk wani wanda yake da iko akan kansa ko ga wani shi ma sai ya aikata to haka haka haka mutane na gani hasumi hasu saba sai su saki waccan al'ada din ko sai su dawo gami yawa ga shari'a to shi yasa malai ce wannan dubu zu'timadi shine ma abin dogara cewa musahabi ne wannan umarni da ke cikin jikin aya ba dole bane eh tunda Allah ya ce fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna to rabuwan ma an ce kana da zabi hmm? ko ka maishe ta ko ka rabu da ita to kaga kuma abin da yake da alaka da shaida na dawowa da ita bai kamata a ce shi ma dole bane takbiratul ihrami to misali na biyu sai kabbara harama ita ma an yi saɓani ko wasu sun tafi kan cewa wajibi ce wanda su ne jumhurul ulama dole ne in ka zo sallah ka ce allahu akbar ita ce mabudin sallah Eh, mafi yawan malamai akan haka suke Eh, balma malikiya ma za ka ga sun ce ma wala yujzi'u gairuha wani lafazin allahu akbar ma ba zai ishe ka ba ko da yana da ma'ana Allahu akabar misali kamar Allahu al'azim Allahu al'akaram duk ma'ana ɗaya ce da Allahu akabar to a malikiya dole Allahu akabar za ka ce in ka faɗi waɗancan bai yi to wasu su da suka zo daga baya suka ce kabar harama ɗin ma ba dole ba ce suka ce ba dole ba ne musu habbi ne an gane? to me haifar da saɓanin shine umarnin da aka samu ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake koyar da wannan bawan Allah sallah to daga ciki yake ce masa in ka fuskanci alƙibla sun makabbir kaga umarni ne if al kabbir to wannan umarnin hal ya dullu alal wujubi am alan nadbi to su waɗanda suka ce dole ne sai suka ce dole ne an gane saboda umarni ne mujarrabi umarni ne mutulaki babu wata ƙarina wadda ta nuna cewa wai ba dole ne ya kabbara ba su kuma waɗanda suka ce a musu habbi ne an gane ya yi kenan ko bai yi ba sallace ne ta yi ko? yawwa suka ce su dama asalinsu al'amurul mutlaq ya dullu alan nadibi sau da haka su sai suka makale ga wannan suka ce tunda umarni ne mujarradi to dama asalin abin da muke tafiya a kansa muka ɗauke shi akan cewa an so ne a yi sau da haka sai suka ce musahabbi ne wanda ya zo sallah ya ce allahu akbar amma da zai manta bai yi Allah ta yi an gane ba za a bata masa sallah ba tawa ba su da yawa cikin maluma eh mafi yawan malamai sun musu raddi akan wannan ra'ayi eh jumhurul ulama sun tafi kan cewa takbiratul ihram wajibi ne an gane ko sai dai in ya zan mutum ba zai iya furta ta ba wannan ko a malikiya kaga an ce kawai ya yi niyyar sallah sai ya ci gaba idan ya zan ba zai iya furta ta ba a malikiya suka ce ba za a ce to ai a kawo masa wata ba wadda za ta tsaya madadinta shine wala yi ji zuɓo gairu haɗe ko da ya kasa ga faɗin allahu aka bar to a malikiya ba zai koma ga wata jimla wadda take da ma'anarta ba allahul azim allahul akaram ba zai faɗi haka ba kawai sai ya niyya shike nan sai ci gaba da sallah kuma sallah ce ta yi fattakullaha wasu ba'atu ko ba haka ba wasu kuma malamai suka ce a'a in bai iya faɗa to ya samu wata jimla wadda ke ɗauke da waccan ma'anar sai ya faɗe ta misali ya ce allahu azim shike in yana iya faɗanta bai iya faɗin allahu akabar to ya faɗi wadda yake iyawa amma ba za a ce ɗaya shiga da niyya ba saboda dai sabani ne na malamai eh Allah ya saka musu da alkhairi sabani ne na malamai suke suke baje koli sai Allah ya kyauta to shine wa ashedu wanda mun ka ambata dazu sai ce kaza haka fakabbir shine takbiratul ihram din lilwujubi ko to yu'hadu wato ana ɗaukan salil wujubi akan wajabci to abinda aka tahi a kai kenan wasu malaman suka ce za a ɗauke shi akan wajabci kowanne daga cikinsu wasu kuma suka ce a'a za a ɗauke shi akan istihbabi eh to amma dai mun je tafsilin zance akan su gaba ɗaya ɗin da ita wa ashhidu zawai adalin minkum da kuma fakabbir din da ya ambata ta kabiratul ihrami eh ita wa ashhadu zawai adalin minkum magana mafi inganci musahabbi ne wannan umarnin musahabbi ne ba dole ba ko ta kabiratul ihram abin da yafi inganci kabbara din wajibi ne eh ba za a ce ai musahabbi bane tumala ya ce waja shi umarni yakan zo lil'izni don wasu ma'anoni akwai wasu ma'anoni da za ka ga umarni yakan zo wato akan majaz ba akan haƙiƙa wadda muka gama bayani akan ta ba abinda muka yi bayani akan sa to duka haƙiƙa ne shi yasa ya ce haƙiƙatun an gani to amma akwai sadda umarni zai zo kuma saɓanin haƙiƙa eh to yakan zo ana a sheku abdullahi kusan ya kama na guda goma sha biyu waccan sigar dai da aka ambata ita ɗin ce amma kuma ba umarni kwata-kwata ma ake nufi ba balle a yi maganan wajabci balle a yi maganan musahabbanci wasu ma'anonin ake nufi daban a gane yau kaga wannan sai ya zama majazan wancan kuma sai ya zama hakikata saboda an yi amfanin shi ala asali wannan kuma an bar asali an koma ga wani abu ta wannan duka usulubi ne na larabci wanda ya koshi da larabci ya san samammen abu ne to daga ciki umarni yakan zo don izini abinda ake nufi da izini shine halatta abu baka dama ka yi abu an gane kamar faɗin Allah ta'ala wa iza halaltum fasfadu eh ma'ana idan kuka kammala aikin haji kuka cire kuka yi tahalluli to kun samu ku yi farauta tunda can a farko farkon aya aka ce ghaira muhillis saidi wa antum kaga an hana kenan to sai aka sake dawo aka ce a'a in kun yi tahalluli to fasadu kaga if'alu kaga waccan sigar dai ce to amanan malamai suka ce ba umarnin ake nufi ba ana nufin kama a ce an halatta muku ubi halaku musaidu yanzu an halatta muku ku je ku yi farauta to kaga wannan majazan ne don al'asal kamata ya zama mi umarnin ko dai a matsayin wajibi ko mi ko a matsayin musahabi ko walil irshadi kai wani lokaci ma yakan zo don shiryarwa kawai so ake a shiryar da bawa zuwa ga abin da yake maslaha ne ma ga rayuwarsa ta duniya in zai yi hakan to zai fi zama maslaha gare shi amma yana da dama kuma ya ƙi a nan sai a ce ya saba ba umarnin Allah kaga ai ba za a ce ba ko ka qaulihi ta'ala fa idza qudiyatus salatu sai ce mi fantashiru fil ardi wabtagu min fadli min fadlillahi to fadin Allah fanshuru fanshuru ko fantashiru fantashiru kaga umarni ne kamar an ce ai if alu kaza to shi ma malamai suka ce na irshadi fa'iza ƙudiyatu salatu idan aka ƙare sallar juma'a to fantashiru fil ardu mana ku watsu a cikin duniya a cikin ƙasa wabtagu min fadlillahi ku je ku nemi falalan Allah saboda shi ma a baya an hana ko an ce wa zarul bai'a ko ba faɗa ba a lokacin mi eh a lokacin mi idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'au ila zikrillah to yanzu kuma tunda an kammala zikrullahi din wanda shine sallah din to sai Allah ya ce wancan abin da aka hana ku to fantashiru wabtagu min fadlillahi to sai malamai suka ce wannan amrun ne irshadi domin ba yana nufin wai da ka gama sallar juma'a dole sai ka je kasuwa ba dole sai ka je ka bude shago ko kuma a mustahabbi ne da an ce assalamu alaikum ka gama a zakaru shikenan ka je shago ko ka je wurin kasuwa ai mustahabbi ne ba haka ake ne wannan irshadi ne ma'ana da za ka yi haka to zai yi maslaha ya fi an gama sallar juma'a ka je ka rufe shago ka je ka yi bacci bai yiwa kila in ka dan bude shago din nan ka dan samu na cefa ne ko ba haka ba an samu maslaha ko ba a samu ba sai malamai suka ce wannan amrun ne irshadiyun fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi ba mustahabbi bane ba kuma dole bane to akwai wannan da yawa ta'adibi wani lokaci kuma yakan zo kawai don wato tarbiyyantarwa umarni ana son a ɗora mutum bisa ga tarbiyya sai a ba shi umarni kamar hadisin umar ibn abi salama da annabi ya ga yana cin abinci da hannun hagu sai annabi ya ce da shi in za ka ci abinci ka ambaci sunan allah kuma ka yi amfani da hannunka na dama to jimla ƙarshe sai ce wa kulmin ma ya lika to duk wannan amurin ne ta adibiyu an gane? saboda shi lokacin ba ma mukallafi ba ne bale a yi magana wajabci gare ko ko musahabi yaro ne karami domin wanda zai zo yana cin kuma musulmi yana cin abinci da hannun hagu wanda ai kaga ya yi kankanta sosai ko ba sifa ce ta yara ba to yanzu wanda ba mukallafi ba ka ce kuma ashe kaga wa kulmin ma ya lika to amrun ne ta adibiyu umarni ne na tarbiyya kawai a ɗora shi kan abin da yake shine tsarin addini an fahimta yawwa yanzu da babba ne mukallafi aka ce da shi haka tunan ne sai a zo ana magana mi ko wajabci ko istihbabi saboda shi akwai doka a kansa to amma asalin wanda annabi yake gaya ma wannan magana to ba wai umarnin da yake bashi dole yayi haka ko kuma an so yayi haka to umarni yakan zo da wannan au tahaddul lil adi wani zubin kuma umarni yakan zo domin barazana ga mai ƙetare iyaka wanda yake ɗan ta'adda to wani zubin akan ba da umarni domin a firgita shi a tsorata shi ba wai ana nufin ya je ya yi wannan abin da ake cewa ya yi ba kamar faɗin Allah ta'ala faman sha'a faman sha'a fale kafo to shi kenan yanzu ana nufin in ka dama kai ka zamo kafiri ko musulmi kuma a ce ma dole ne ma eh to sai malamai suka ce wannan tahdidi tsoro ake bashi an gane ba wai ana nufin a'a ya zaɓi ko musulunci ko ko kafirci ba tsoratar da shi ake an gane ko imalu ma shaitu bishe ku yi abinda kuka ga dama eh shi ma wannan gagari sai a ce shi kenan an baka da baka je kai abinda kake so a duniya eh a ba haka ba domin ma shi itum shirka ta shiga kafirci ya shiga bid'a ya shiga ta shiga ma'asi duka duk sun shiga cikin ma shi itum to ana nufin kawai ku je ku yi ta bankaura wanda ya je ya shirka wanda ya kafirci wannan tsoratarwa ne an gane? tsoratarwa ne tunan za mu tsaya kan abubuwa guda hudu da ya kawo al'iznu al'irshadu at-ta'adibu at-tahadidu shi suke kira da at-tahadidu ba da su za a ga a zahirin lafazi umarni ne amma ko ba umarnin ake nufi ba to an kawo maka wannan ne saboda matsayinka na mai ba da fatawa da yanzu ana koya ma hanyoyin da za ka iya ansa fatawa misali don karka je ka ɗora hukunci ba a mahallinsa ba tun da can an ce ai umarni ko dai mustahabbi ko wajibi to in ka ga wasu awamir sai ka ce ai mustahabbi ne a je a yi mustahabbi ne a je a sha giya tun da Allah ya ce ya malu ma shi ito kuma shan giya ya shiga cikin ba shi ito ai musahabi ne a je a yi zina wal iyazu billah to gudun karka yi irin wayannan miyagun fatawoyin shi yasa aka shigo maka da wannan suna na a qur'ani suna na a hadisai kaga yanzu an riga an baka me an baka ka'ida ko da ka cimma irin wayannan ayoyi to sai ka tsaya ka kalla eh to nan gaba zai ambaci sauran kusan guda sha biyu ya kawo amma wasu malamai sun kai su ga har wajen talatin da wani abu siga ce ta umarni amma ba umarni ake nufi ba to shi mala ya takaita akan al'ahammu waɗanda suka fi mahimmanci kuma suka fi yawan zuwa a ayoyi da kuma hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama to wani darasi sai mu tashi taswiyatin ihanatin ikrami takwini nau ta'jizi zil khisami eh to dai su ne mala yake ta bayani rahimahullahu ta'ala Allah ya saka masa da alkhairi na'am eh a yi dama ce ba majazi a ƙurani akwai majazi gashi shi ne ma mun ka gama bayani kamar ya ayyata musu haka kana haka da hannu ban san me kake eh eh gashi ko ka gani eh imalu ma shi ito shirka ta shiga cikin ma shi ito ko bata shiga ba zina ta shiga shan giya to amma ayat tana nufin umarni ne ka yi su majaz din kenan ai dama menene majaz shine dora lafazi ba ma'anar da aka aza shi don ita ba asali lafazin ifa'al ba an faɗa a baya ba to yakan zo don umarni haza huwa al'asul to kauce ma wannan asalin a bashi wata ma'ana shine majazi yayi wannan usulubi ne na larabci shi kuma qur'ani Allah ya ce qur'anan arabiyyan to a usulubi na larabawa akwai isti'malul majaz shine wada'u shay'i fi ghairi ma wudi'a lahu haqiqatan ne majazi akwai shi a larabawa wanda ika samu kitabun risala ta al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da akwai majazi akwai da gaggan malamai sun tabbatar to shi yasa muhammad ibn ali al-ethiopi rahimahullah alifiyarsa ta usulul fiqh ya ce kuskure ne ma ka ce ba majazi a arabiya ko a ƙur'ani ko a sunna kamar ka ce ƙur'ani ba da usulubin larabci ya sauka ba saboda a usulubin larabawan akwai majazi ɗin wannan abinda su shekul islam aminu shankiti rahmatullahi alaihi ma sun fada akan kuskure Allah ya gafarta musu da su al'imamu shafi sun gabace su sun tabbatar da akwai almajazi a'a to ai muna da wata ka'ida ta gane shine almajaz la yadkhulu fi babil asma'i was sifat in ana magana sifofin Allah ko sunaye to majazi baya shigan su duk abin da yake sifa ne na Allah to ba a maganar majazi a ciki amma duk abin da ba sifar Allah ba an gane to zai dauki majazi na fatar an gane wannan shi ne to me iskali amfani iskali dama kana jin tsoro su jefa karami to kuma dama babin al'asma wa sifati ne to can majazi baya shiga don babu dalilin tabbatar da majazi a cikin sifofin Allah duk sifofin da Allah ya tabbatar ma kansa ko manzansa to ba taɓa samun majazi ba magabata salaf yadda ya zo haka suke barinsa daga baya ne aka fara samun 'yan bidiya ce yadullahi sai su ce a ƙudurotullahi waje a rabbika sai su ce waje a amuru rabbika to wannan daga baya ne ba daga salaf ba su salaf ja'a din nan haka nan suke barinta ka gane yadu din nan haka nan suke barinta to wannan ya tabbatar da kenan abin da ya shafi zubobin Allah ba majazi a ciki amma sauran abubuwa ka kore majazi wannan kuskure su shekul islam malamai ne kuma sun sa arbiya to amma kuma malamai na cewa likulli jawadin kabuwa di yadda ingarmar doki ya kai to wani zubin yakan iya kuskure yakan iya samun matsala da an ce kai malami ne mutulaki shekul islam malami ne mutulaki ba mu kayyadi ba duk abin da ke da alaka da addini inda ilimi ne fanni ne na karatu babu abin da bai sani ba tawa ba masumi ba ne a gane yayi to kusan shi a shehu muhammad ibn ali al-itiwabi duk ya walwale waɗannan shi buhati ɗin alifiyatul usul ta shi shi ma yana da alifiya ta usulul fiqi za mu zo kanta baiti kusan dubu uku ne da wani abu ta nunka wannan da muke to kuma ya yi mata sharhi haka kusan mujalladi biyu ne ko uku ne to ya ɗaya mata sharhi dai haka mai kyau to duk ya wannan bayani mafi karanci dai samu kitabun risala ta limamu shafi wanda shi kaga minal mutaqaddimina alibabu shafi to ya tabbatar da majaz su shekul islam kaga minal mutaakhirina su su al'amini shankiti ma min al-mu'asiri na ma su ɗan wannan zamanin to abu ne kawai wasu sun je sun ɗan karanta kitabul iman na shi shekul islam maganganun da ya kawai shi ke ko risalar da shi al'allama a shankiti ya yi a kan almajaz shi kenan sai a zo a yi ta hayaniya shi ai ba majaz a kura wannan barna ne a ilimi su malamai ne suna da dama su yi ijtihadi to amma kai ba ba haka kawai zaka abin zaka tattara bayanai ne daga ina yake da mu ma da mun hau wannan ra'ayin daga baya kuma da muka zurfa duk da ni asalin tun lokacin da na fara ganin wannan magana ni dai bata kwanta min ba shekul islam ya yi togon bayani cikin kitabul iman na karanta shi ya hiso goma amma dai ni dai zuciyata dai bata abin nan ba eh sai in ji kamar in sallah amma dai akwai abubuwan da ina ganin ba haka ya kamata sai daga baya ga maganganun su al'imamu shafi da sauransu to haka dama ilimi yake mu wada fahimtar muke ne to amma dai kaulun ne da'if jiddan na'am sai tasrifi ko